mai littafin ta'limul muta'allim Allah masa rahama yake cewa ai an fada fa'arun summa arun summa aru شقاء المرء من أجل الطعام فعار ثم عار ثم عار أيبو أيبو إلا إلا sannan kuma aibu ar in an ce ar wani abun aibu ne a gare ka ba kyau abun muni arun summa arun summa aru shaqa'ul mar'i min ajli at-ta'ami mutum ya zamanto shafi saboda abinci an gane abinci ya fitar da kai daga hanya ta Allah tabaraka wa ta'ala ko ka cutu saboda dalilin cin abinci bai kamata abinci ya kashe ka ba ko bai kamata abinci ya ja ka fada cikin azabar ubangiji ba wani aibu ne ko wa ayin nabi alaihi salatu wassalam annahu qala ya ce an kawo daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadis hadisin ban samu daman binciko shi mana lokaci ya kure mu amma dai insha Allah ku bi ni bashin sa zamu nemo shi na'am okay to alhamdulillah na ku yaya ya tarike ko wai da takhrijin sa so ne a wai man akhrajahu fulan wa fulan غير صحيح والحديث ضعيف amma irin wanda suka fitar da shi kamar wani ya fitar shi wani ya fitar shi ya ba su wai annabi ya ce salasatu nafarin yubghidhum Allah ta'ala min ghairi jurm min ghairi jurmin mutane ne guda uku Allah yana fushi da su ba wai dan sun yi wani mujirmanci ko ijrami ba kalmar jurm daga ijram ne an gani min gairi jirmin ba tare da wani mujrimanci ba na daya al'akulu mai yawancin abinci wal bakhilu marowaci wal mutakabbiru ne mai tsananin girman kai Allah ya fushi da waɗannan wai Allah ya fushi da waɗannan mutane guda uku wal hadisu ghairu sahih wal hadisu ha hadisun ne da'if kenan hadisin laye sai saboda in ka lura saboda mutum ya ci ya koshi mai yawancin abinci kurin Allah fi da shi ha ina kul man harrama zinat Allah allati akhraja la ibadihi wat tayyibati min arrizq hiya lil ladina amanu fil hayati dunya wa ta'ammul fi madar fi في مضار كثيرة كثيرة الأكل يا كما تأملي الوراء شين التأمل wajen wato abubuwa na cutarwa dangane da yawancin abinci wahiyar amradu shine samun rashin lafiya kala-kala gaskiya ne kuma duk mai yawan cin cin abinci inda ciye ciyen kai yawa to albishirinka da ɗiban cututtuka kuwa na'am wa kalalatu taba da kuma ainihin wato lalacewar ɗabi'a ko kasalar ɗabi'a kalalatu malalatu kosawar ɗabi'a mutum ɗabi'a su za ta zama to mara kyau yanzu ko salad ɗin nan da ake ci shi sai ka duba sosai akwai wata tsutsa da ake samu a jikinta irin su da ganyen in Allah ya sa matar ka gaja gaja ce haka ba mai lura ba wallahi haka za ta je ta tattara ma ta yanka maka ka ɗebe shi a haka kana ci sai ciki ya kumbura ya asibiti a ce aiwa ne ne gudawa ne shikenan sai lahira salad kurin wallahi akwai mai tsotsoni kuma yanzu salad domin salad ɗin garin nan da ruwan kashi ake bayansa wanda a ka'ida a duniyance abinci da za a ci irin wannan tattasai tumatir salad bai kamata a ce ana abin nan masu zubar da kashi ba ban ɗaki masayi idan an yashi sai a kai gonan masu masu yin salad shine takin su dukkan bacteria da germs da duk hamful cututtuka duka komai yana ciki kullu shay mawjud kullun su su bayi ka ganshi fala fala za dauko ba ka kana ci sai gudawa wallahi malam ya zan bella haka kwanan nan na duba a jazira na ga ina irin kokomba din nan kasa ce guda wallahi duk kokombar da ta shigo kasar a lokacin sai da gwamnati ta sa gaba ɗaya shago shago aka bana zubar da shi kullum illa aka samu a wani guda ɗaya a ciki amma mu fa anan akwai shekarar da aka ce akwai tufa din da aka shigo da ita a ƙasar nan tana tattare da guba lalle a nisanci tufa to a lokacin maganin ma ya cika ma da tufa din kawai alhaji zai ce kai da Allah kullo mun na ɗari uku kuma an ci a daina ci kuma an yi space fry ma an faɗi ga iri kaza ba ruwansa mangoro ɗin ana zuwa ana sai da shi da kudaje kwalara wacce masifa ba bala'in da bamu amma mutane ma za su ɗiba yanzu mutum sai ya zo nan mai mangoro iya sai da mangoro kurin isi mangoro wannan wannan ɗan ruwan da ya yafa masa kawai ya wadatar wani ma ko tambaya zai an wanke ba wanke ba ina ruwanka da ruwansa ruwan nasa ma ruwan datti ne ko ga kwakwa ba mutane suna cin kwakwa ba mai kwakwa yana sai da kwakwa yana ɗiban ruwa za ga ruwan kwakwan fa ruwan datti ne hannunsa baƙi irin in ya zo facin majina fa da shi yake gogewa rigarsa datti da shi wannan ruwan kwakwan yake watsa kuma yana zuwa yana baka kai ba ni ta ashirin ka karba ka afka ka dai sai ya zo ma ruwan ma ya baka kuma ka karba ka ci saboda baka da lissafi malam hayya jala Allah ya mana mai kyau nan Muhammad Dangote yake ba mu labari a ofis ɗinsu wani bature ya zo daga Ingila ko daga ina ne kofi ne haka aka ba shi ina jin cokali ne aka kawo masa ka gani aka mai cokali zai ci abinci da aka sai aka je aka irin wanke wannan ana wankewa bai bushe ba sai ya dan sa sai goge sai ci wai me yasa za a goge ai wannan abin da zaka goge cokalin da shi ba mamaki akwai wani datti a jiki ya daɗa kamawa kurin ka bashi ya bushe a haka وكلالة الطبع كلالة الطبع ملالة الطبع كو كسالة هذا kasala wato ta yadda ba za ka iya riskan ba ka iya gane abu ka gane ɗabi'ar ka sai ta zama ba ta iya cafkan abuwa ta gane wakila albitnata natu tuzhibul fitna ka ji wannan magana albitnatu tuzhibul fitna katon ciki yana tafiyar da basira da fasaha ka ji mana albituna tuzhibu alfituna idan mutum ya bari yayi tumbi tara tumbi yana tafiyar da basira yawa yana tafiyar da mai basira cika ciki da abinci kenan albituna yana tafiyar da zaka'i kuma yana hana samuwarsa ukiya an hakaito daga wani da ake ce da shi jalainus jalainus jalainus jalainus annahu kala ya ce irin masana ne na harkar likitanci ya shiga ga an rumanu rumman rumani a san rumani ko akwai shi ne a nan garin ha babu mu kam talauci abin yawa rumani naf'un kulluhu yana da amfani in ka samu rumani to yana da amfani wasamamu wasamaku kifi kuma dararun kulluhu dukkansa cutarwa ne haka ramkalla ba ma tare da kai anan a kwarai kuwa ka ja layi ka ce fihi mulahaba in ka kace ba kifi kuma me za a yi me za a ci to kifi ya fi nama amfani ya fi lafiya yawa da haka sai ka ce fihi kalam ra'ayinsa ne ya faɗa daman ko wa qalilu samaki khairun min kasirin rummani to amma kuma kifi kaɗan ya fi kuma rumman ɗin an ci shi da yawa hatta rumman ɗin da aka ce na da amfani ko in ka ci shi oba to zai cutar da kai to gwanda ka ci kifi kaɗan akan ka ci mai rummani da yawa ashe yana da amfani din kenan na'am ya warware mana Allah mana rahama da gaba daya namun da nan wani jailanus din ayi wata ma ba musulmi bane wa fi aidan itlaful mali kaji fa akwai kashe kuɗi wal akalu fawqa shaba'i darar ma sannan ya shiga wata magana duk wanda yake cin abinci sama da koshinsa to gaskiya cutarwa ne tsantsa da ka ji ka koshi ka daina ci kasa akwai wani abu ma har da mugunta ya koshi amma sai ya kara to al'akalu foko shabai yana da matsala suka ce saboda hanjin mutum din nan yadda ka san leda haka yake ko kuma wata garara idan ka shahana ta bi aksar mimma tamiluhu to ta tashakkaku takan iya faffashewa ma ko ya samu matsala shi hanjin naka kuma ya samu rauni a cikin cikin hanjin ka da yake rike abinci din ya samu rauni kuma injin da yake tauna abincin in ka dora masa sama da yadda Allah madaukin sarki ya ajiye masa iya dakarsa to yakan gaji yadda shi ka samu matsala a rayuwarka da haka ka ci mutawassil daidai gwargwado shi kuma ka alkhairi wa yusahaqu bihi al-iqabu fi ad-dar al-akhirah kai wanda yake cin abinci sama da ƙoshi ya cancanci a masa hukuma ma a lahira na'am ifauka shaba ya ci sama da ƙoshi ya ce to wannan ya cancanta a masa hukuma a lahira wal akulu baghidun fil qulubi al akulu mai yawan cin abinci abun kyama ne a zukatan mutane kai wannan kafiyar ci al'akul shi ne al-mubalik fil akili kenan baghid fil qulub abin ki ne a zukata wa tariqu taqlil al-akli an ya'kul al-at'imata ad-dasima hanyar karanta cin abinci ka ci abinci ka dan mai amfani to ka ci abin da yake da yake da mai shine ad-dasima allati at'am allati laha dasama wa saman abincin da yake da maiko ka san abinci mai kyau ne mai maiko mai abin nan kaɗan za ka ci sai ka ji ya yi satisfying ɗinka kurin sai ka ta ɗora ruwa amma tsakani da allah aka baka tuwo miyar kukan nan kayan nauyi kenan sai ka ga mutum ya share mara biyu ma ya yi ya ƙara ya ƙara amma za ga mutum plate ɗaya za a bashi na abinci wanda ya haɗu mai kyau kaɗan ne zai ci sai ga ya ƙoshi saboda ya fi amfani a jikin mutum kuma ya fi zaman lafiya to kenan a ci mai dan maiko kenan ko ka duba fada sun hana mu cin ba ko da ke sun ce kar a yawaita ne ko wa yuqaddimu fil akli al altafa wal ashha ana so idan ka zo cin abinci ka gabatar da altaf wanda ya fi taushi abinci soft abinci abinci mai taushi ka daina ɗiban kayan nauyi mai tauri wal asha da kuma wanda ka fi sha'awa kullum yana kawo abinci to ka duba wanda ka fi sha'awa shi za ka fara ci amma ka sa akwai kuskuren da wasu ke yi idan an kawo ga abin da ya fi sha'awa kamar misalin an kawo nama an kawo wane ne ga tuwo kuma sai ce bari mu fara gyara tuwon tukuna sai ya nake cikin nasa sannan daga baya zo ce zai ci nama kuma iya bakin cikin gashi ya koshi yana bakin cikin ya tafiya bar nama haka zai ta naɗarsa ita naɗarsa ita naɗarsa aje ka tara wa cikin kayan kashi kun fahimci wannan wa yuqaddimu fil akli al altaf wal asha wa la yakul ma al ji'ani ana baka shawara kai dalibin ilimi ka daina cin abinci tare da masu jin yunwa in kana cin abinci da manyan wata zaka koyi ci da yawa duk mutumin da ka san manyan waci ne to in kana cin abinci da shi zai koya maka ci to sai ce illa idza kana lahu gharadun sahih fi kasratil akali sai dai kuma fa sai dai in mutum dalibi yana da kyakkyawan manufa wajen wato cin abinci din kun fahimci wannan yawaita cin abincin in yi ci abinci da yawa yana da manufa kamar me bi an ya takawwa bihi ala siyami was salati ai ya ci abinci da yawa ne zai samu karfin tashi da daddare ya azumi ya sallah ya zo sahur ya naɗa da gaske saboda gobe zai yi azumi dan ya samu kowa in bai yi suhur mai karfi ba bai zai yin azumi to wannan ba laifi ba ko kuma ya ce ne da daddare ya koshi saboda da daddare ya tashi kamar doki wajen sallar dare ta wannan la ba asabihi wala amalu shaqa wala hu zalika ko kuma ya zai aikata wani aiki mai wahala duk wanda yake aiki mai wahala gaskiya akwai bukatar ya rinka cin abinci idan ko mutum baya cin abinci to wallahi za ga ya lalace gaba ɗaya in cuta ta same ka yanzu za ta rafke ka nan da na sai ga mutum ya fita daga hayyacinsa falahu dalika ma laifi zai iya aikata wannan yace faslun fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tartibi ana wajen abin da shafi fara karatu shine bidayatu sabqi fara neman karatu a sabqi neman karatu tare ilimi wa qadrihi da gwargwadon sau tartibi da tsarawa kana ustaduna shaykhul islam burhanuddin rahimahullahu ta'ala shi malamin burhanuddin shaykhul islam Allah masa rahama yuqifu bidayata sabqi ala yawmil arba'a wanda zai fara karatu ana so ya fara karatu ranar laraba wannan shine al'adan mutanen mu da malaman sauro idan ka zo zaka fara karatu sai a ce to sai ka fara laraba gaskiya ni ma zan gaya muku ba zan koye muku ba lokacin da na fara karatun littafi karatun sauro da je gurin malami na cewa ya sai ranar laraba zan zo kuma ran laraban nan na fara ko ba haka bane ba hadi ne ai hiya al'ada wannan ita ce al'ada wa in kana ba wani nasi karar da yazo ce sai ranar laraba din kuma ya inganta kawai dai dabaru ne da da kuma neman falala da daraja zai faɗi dalilan da yasa ake fara karatu ran laraba din da aka shi sa mutanen mu kasan sun tasirantu da tamu talibul mutalib yasa duk wanda ko karatu yazo zai fara to zaka fara karatu ne to Allah sa albarka to sai a zo ran laraba ko ran laraba za ka faru ruwa kwarai da gaske nam yawan mai al'arbi'a laraba laraba dai aika san laraba shi kenan ne?
yana ganin kamar kalmar kalmar misali wa'anda ke talata arba'in da goma ke kowane
a ba shi bane ba wannan bane yawa ba shi bane ba shi bane um wa kana yarwi fi zalika hadisan malami yana ruwaitowa hadisi akan haka wa yastadillu bihi kuma yana kafa hujja da shi wa yaqulu yana cewa qala sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana cewa ma min shay'in budi a yawmul arba'a babu abin da aka fara shi ran laraba illa wa qad tamma ba ce sai ya cika wannan hadisin wasu malamai suka ce la asla lahu hadisi ne ba a san ma asalinsa ba kwata-kwata to da wannan din da yake dan kafa hujja ka san wasu malaman ba su da ilimin hadisi inda an ce annabi ya faɗa kullum sai su faɗa Allah musu rahama to shi suka ga ba isnadi sai ka duba wal hadisu la asla lahu wa haka za kana yaf'alu abu hanifa to in hadisi bai da asali amma dai ya tabbata abu hanifa yana yi da haka in kace baka dogara da hadisi ba to kace ka dogara da ra'ayin Abu Hanifa da Abu Hanifa in dalibai za su fara karatu ranar Laraba yake cewa su fara rahimu Allah ta'ala wa kana yarwi hada hadis kuma shi ma yana ruwaito wannan hadisin shi Abu Hanifa din an ustazihi daga malamin sa Al-Sheikh Al-Imam Al-Ajallu الشيخ الشيخ الإمام الأجل قوام الدين أحمد بن عبد الرشيد رحمه الله تعالى وأن مالم أبو حنيفة yace wa sami'tu mimman asiqu bihi naji labari daga wanda na yadda da shi asiqu a atamidu da wanda na yadda da shi ke dogaro da shi anna sheikh aba yusuf alhamdani alhamdaniya sheikh abu yusuf alhamdani rahimahullahu ta'ala kana yuqifu kulla amalin min a'malil khairi yana tsayar da dukkan wani aiki cikin ayyuka na alkhairi yana tsayar da shi a fara shi ala yawmil arba'a ranar laraba sannan kuma an zo ranar laraba a tsaya saboda laraba ce wa hada li anna yawmul arba'a yawmun khuliqa fihi nur kun ji dalilin nasu dalilin wannan shine ranar laraba wai ranar ce aka halicci haske wa huwa yawmu nasin fi haqqil kuffar rana ne kuma da Allah ya karye kafare rana ne da aka nutsar da su aka yi musu wato aka musu kasfi shine nas da kuma ranar da aka shafe su aka mai da wasu birrika din nan shine fi yawmi nahsin sabir ko yawmi nahsin fi haqqil kuffar wa yakunu mubarakan lil mu'min kaga wannan tunda kafirai aka tozartar kaga mai albarka ne ga mu'minai kenan ko ba ka bane wa amma qadru sabqi amma gurgudan fara karatu din fil ibtidai a farko bagar kana abu hanifa rahimahullahu ta'ala abu hanifa Allah masa rahma ya haki an shaykh al-qadi al-imam umar ibn al-imam abi bakr az-zarnaji yana ruwaitowa daga wannan malami az-zurnaji rahimahullahu ta'ala annahu qala malamin sa ne yana cewa qala mashayikhuna malaman mu sun ce rahimahullahu ta'ala Allah musu rahama kaga su in sun kira malaman sai sun ce Allah musu rahama ko to duk dai malamin ka in dai ya rasu so in kana kiran ka ce rahimahullahu ta'ala idan kuma a raye ki zai kira shi ka ce hafizahullah yan ba zai an yakuna qadru sabqi malami na yana faɗa ko malaman mu suna faɗa cewa yana so yana da kyau gwargwadon karatu shine qadr sabqi gwargwadon daukan karatu lil mubtadi ga mai farawa qadar ma yumkinu dabtuhu ya dauki abin da zai iya haddacewa dabtuhu hibzuhu bil i'adati ta yadda zai iya maimaita karatun nan in an bashi marrace ne sau biyu bin rifki a hankali wa yazidu kulla yawmin kalimatan kowace rana ya je gurin malami a ƙara mai kalma ɗaya ɗaya a daɗe ana ya karam kallawo kalimatun wahida kam ko da ke ya ce lil mubtadi ko ga wanda farkon farawa ko yaro ma zai fara karatu ba alihun ba'un tawun ake fara masa ba tukunna ai ta maimaitawa wa yazidu bir rifqi wat tadriji kuma ka rinka karawa a hankali da mataki mataki shine tadriji wa yazidu ka rinka kara karatun wajen malamin ka in a farkon ilimi ne bir rifqi a hankali wat tadriji da kuma bi sanu sanu fa amma idza tala sabqu idan kuma karatu neman karatu ya tsawaita fil ibtida ya farawa din wa ta da ilal i'ada kuma ya buƙaci a maimaita ashara marratin kamar sau sau goma kai karatu ka dauki karatu mai yawa yana buƙatar a maimaita shi sau goma fa huwa fil intihai aidan yakunu kadhalika to haka ma fa a ƙarshe ma dole sai ka yi har iya ƙarshen rayuwanka in ka saba an ka ɗauki karatu kana muraji a sadakin ka sau goma to kai ta yi karkace ai ka girma yanzu ka yi ilimi ba za ka rinka maimaitawa ba a ka rinka yi sau goma ɗin da watakila lokacin kana alifun ba'un ta'un ko ana baka rabin shafi ko kana ɗaukan hadisai kwaya biyu uku in ka je gida kana maimaitawa sau ashirin to yanzu ka dawo ilimin kai kwakwalwarka ta yi faɗi yanzu watakila a rana ɗaya ma kamar yanzu irin ku kuna iya ɗaukan hadisi talatin arba'in hamsin ma in an haɗa karatun ma ai watakila shafuffuka da yawa ma tun da littafi wajen guda bakwai ko takwas ko tara misali to kaga in ka saba da kana maimaita su ashirin to yanzu ma fa sai ka ƙara himma sai ka maimaita sau ashirin ɗin ɗalibi mai hankali shine duk wanda in yayi karatu yana zuwa gida yana maimaita shi saboda yana da niyyar nan gaba shi ma ya karantar da ɗalibansa ina fatan kuna fahimta ba na manta lokacin da nake karatun ahalari da da da muftar hadis da nake karanta gurin malami na da su wannan su risala din su wannan sunan su ishmawi kullun idan na zo gida na break a tun ina makaranta in na zo gida na break ina cin abinci na na break sai na shiga masallaci gidan mu akwai masallaci sai in bude littafin nan in tai in kai in tai haka idan na kullun ne sai na yi muraja'ar karatun da na dauka sau adadi kullun ne wannan ka'ida ne kuma ban ji cewa na takura ko abin ya dame ni ba to sawa kai ne in ka sa kanka shi kenan akwai ma ɗaliban da za su mutu ya debo kayan littafai kullum da sati ne zai dauko ya dauka ya aji baya zuwa ba za ka zama malami a haka ba kuma wallahi za a zo a sauke littafi da kai bayan shekara ɗaya biyu ka dume shi ka rasa wallahi amma idan ka yi kana maimaitawa kamar yadda malami yake faɗa ka rike fasara kana maimaitawa to ya zauna maka a kwakwalwa ko bayan shekara nawa ne shikenan yanzu wannan risala da muke karanta ta kaganta nan gata nan ina jin lokacin tun shekara nawa kusan shekara ashirin ina jin da karanta ta wannan risala ba na manta lokacin muka fara karanta ta da su alare su waye ashirin to in ba ka tsaya ka ta maimaitawa ba to ya za ka yi ka iya nan gaba karanta haka akwai bukata eh tabbas a matsayin kan dan adam zaka yi kuskure wani abu zaka yi fassara shi akan kuskure ko ka manta ko wani abu ya makale maka sai ka je ka ƙara bincike kaga yafi a ce baka san shi ba kwata kwata duk wanda baya muraja a karatunsa wallahi yana zuwa dai yana zama kun Allah ba da ladan zama amma ya zauna ya karantar da al'umma nan gaba ma yastafai haka amma baka muraja ka sani dai kana rakiya ne kurum yake cewa ila al-i'adati ashamar rati fa huwa fil intihai aidan yakunu kadhalika li'annahu ya'tadu dhalika saboda kamar ka saba da haka ne wala yatruku tilka al-ada karka bar wannan al'ada ta maimaita karatu illa bi juhudin kaseer sai da wani kokari mai yawa wa kad qila an ce as-sabqu harfun wa tikraru alf as-sabqu karban karatu harfun harafi daya wa tikraru alfun ka maimaita sau dubu harafi ɗaya sau dubu ka ji fa wai wannan ana yi ne don zaburar da ɗalibai sai ce wayan baki an yabtadi abi shay'in yakunu aqraba ila fahmihi ɗalibi in zai fara karatu ya fara abin da zai iya kusanto da fahimtarsa ma'ana abin da ke kusa da fahimtarsa kar ka ɗauki karatun da ya fi ƙarfin ka wa kana shaykhul imam al ustaz sharafuddin al uqay al aqili rahimahullahu ta'ala ya kula wannan malami yana cewa as-sawabu indi fi hada ni daidai a wurina shine ma fa'alahu mashayikhuna rahimahullahu ta'ala abinda malaman mu suka aikata fa innahum kanu yaktaruna lil mubtadi'i sigar al mabsuti su malaman mu suna zaba wa dalibin da zai fara karatu kananan littattafai shine sigar al mabsut har dalibi karami yana zuwa wurin ka zai fara koyon karatu kurin ka ce je ka sayo bulugul maram shirme ne wannan yana zuwa ka ce je ka dauko arba'una ayan arba'una kuma ka ce shi za ka fara da shi komin girman su kuwa ka tokare shi akan arba'unan nan ku ta yi in ya gama ka nemo masa umda in ya gama ku shiga wane ne in ya gama ko kuma dalibi yana zuwa dan kawai kana koyon sahih bukhari a wani majalisi wani ya zo zai fara karatu ka ce a to ka sa bukhari mana haka kurum ai ba zai ga kima ka ba ma kai ma to sai an zo inda aka tsaya a karatun naka malamin ka baya nan ko wani abu sai ka ce to a dakata ana aka zo ka faro shi daga ƙasa dan ya gane kima ya gane cewa ba a zo a shiga bukhari sai an yi wannan yanzu akwai ɗaliban da da yawa suna ta bulugul marami wannan ba su iya arba wani hadis ba haka ba daidai bane ba daidai bane wannan ku daina zuwa kuna tsora ɗaliban ku wai ko yan islamiyya kawai yaro islamiyya wai za a yi karatu kurin sai ka je ka ɗauko ka ɗauko riyadu salihi na ka sa masa yan islamiyya kuma bai taɓa karanta umda ba bai karanta bulu- wannan wannan wadi college a arba'unan nawawiya ba in kananan littafan nan da ake na islamiyya ma bai taɓa yi ba kurin kai da yake kai dan karatu ne dan sunna ne bar ka ɗebo riyadu sali na kanana ka masa haza khata ba daidai bane ba to yana zuwa ce shi wallahi abin da yake sha'awa ka sa akwai masu irin wannan wani sai zo wallahi shi yana sha'awan tafsirin qur'ani ne wallahi ko ba abin da ya sani bai yi nahawu ba bai san ilimin musallal hadith ba bai da ilimin fiqh bai da komai sai ce to ko za bari mu sa sai mu dan saka mu fara daga bakara mu gani ka zo kana masa bayani an kawo wata aya an fasara ana bayanin nahawu ka ce mai fa'ili ya ce Allah kala mai fa'ili kamata ya ka tokare shi ya koma ya dauko nahawul wadi ko ba ka bane haka ne kuma girman mutum ba kare dauki hankalinka wani mutum kaya guda ya zai karatu kato ne ka kwankwashe shi ka jiya a nauyinsa in bai abin nan ba kurin ka dauko shi ka- ka ka ajiye shi a nan ai wallahi hadda qur'ani nake so zan fara bakara muka lawo kuma ni na fi sha'awar bakaran nan ce a'a bakara ai bakara ba ta masu fara karatu bane ka ce kana da izu daya karanta mu izu daya wallahi ya karama kallawa wanda yake ce to ka je ka faro daga kula uzu bi rabbin nas haka za mu yi ta nikawa muna yi muna yi muna yi in mai himma ne ya zo a tafi an bai da himma dagawa zai yi gaba ya tafi ko ku gane ba to ku dauki da waɗannan misalai suna nan da yawa da yawa da yawa akwai ɗalibin da za a zo a ce sa a karatu a majalisi ko na sai je kinkimo babban littafi ya zo ya sa ba haka ake yi ba ƙananan littafai ƙanana ake farawa lil mubtadi kai ya fita asiri gare ka wanda ƙananan littafan nan yawan karanta sai ga ka haddace su yanzu ka karanta umdal akam ka gama insha Allah ko a hanya aka tsaye da kai aka tambaye ka hadisi umdal akam zaka iya bada amsa amma ka ji ka dauko bukhari wanda bukhari a sahafi zai min hajjar ma suna tafafatawa a kansa fahimci wannan da kyau kun fahimci wannan to mutum ya fara da abin da ya dace da fahimtarsa amma eh, ba sa sa musu wato babban littafi mai fadi suna sa musu sigarul mabsut kananan littafai kenan shine sigarul mabsut wani yake cewa ya ji wani malami yana umartar ɗaliban su kullum su rike ƙananan littafai suna haddace suna rikewa yace daga cikin sai da aka zo aka samu wani babban malami ya samu ilimi ya zama to duk ƙananan littafan ya san su daga ƙanana sai ya shiga manya ba matsala bane ba ba matsala bane ba لأنه أقرب إلى الفهم دن قنانا سوسك فكسان فإنتا دوري والضب كم سوسك فسوكين هدا وأبعد عن الملالة كم سوسك فنيسان تر أوساوا كرم اللي تافي نندن ذاك سوكي شبراء أوساوا yanzu wani zai zo karantar da ɗalibai kudu sai ce bari samu ku subulu salam daga fara karatu ka samu subulu salam subulu salam ai subulu salam ana karanta shi amma ga manyan ɗalibai ko ba haka bane ga manyan ɗalibai wanda suke da ƙarfin fahimta suna da ba'a ta na'au suna da ƙarfin gane balaga da sauran abubuwa wa aksar wuqu'an bainan nas kuma shi kananan littafai suka fi faruwa da yawa a cikin mutane to sai mu tsaya wayan bazai ko وينبغي أن يعلق السبق بعد الضبط والإعادة كثيرا فإنه نافع جدا أنا أقول أبن مالم يكي نفي wato ɗalibi idan ya zo karatu an yi Allah ya rinka yin ta'aliki akan karatun sa da yake yi bayan wanda zai haddace da kuma wanda zai ta maimaitawa ya rinka yi da yawa yawan ta'aliki da an yi magana ka rinka rubutawa yana ƙara ƙarfin ilimin ɗalibi mun sha faɗa muna maimaita ɗaliban da za ga ya fi kowa samun rabon ilimi shine an zo karatu yana da alƙalaminsa da bironsa a cikin littafin da yake karatu in an yi kunan sai dan yi ta'aliki yana rubutawa shine an yu'allika sabq wato wata kalma za ta iya makale maka baka gane ba ko sabuwa ce sai ka ja layi ka fassara ta ko da yaranka ko da larabcin da ka zo muzakara ka rike ta haka ake karatu yana da yawa ba za ka tsaya a wuri guda ba بعد الضبط والإعادة كثيرا فإنه نافع جدا وأن ينادى أنفاني قري قري لغسكي ولا يكتب المتعلم شيئا لا يفهمه كذا طالبي يربط أبن بي فهمتيش با فإنه يورث كلالة الطبع yana samar da wato gajiyawa ta ainihin wato ɗabi'a an gane ko gajiyawa kalmar kalala tana nufin gajiyawa alkalalatu bi mana al'i'iya al'i'iya al'i'iya yawa kalalatu taba dabi'a ka za ta gajiya in dai kana rubuta abin da baka fahimta ba za ka zo kuma ka kasa gane mai ka rubuta iya na ƙwarai kuwa sosai kuwa wa yuzhibul fitna kuma yana tafiyar da basira sai ka ga baka da basira wa yudhi'u awqatahu kuma dalibi zai bata lokacin sa ne wa yan bagi an yashhida fil fahmi anil ustazi yana da kyau dalibi ya yi hadi wajen kokarin ya fahimci malamin sa kai kokari ka sa naci ka rinka ganewa in baka ganewa lalle ka ji sai kana fahimtar malamin ka ta yanda yana yin bayani ka fahimci me yake nufi akwai abubuwan da kurin ishara ake yi ka gane karka zama ɗalibi balidi me ɗalibi balidi kai komai sai an maka ƙarara an fito an faɗi suna an gaya maka wani a wani abun ishara kurin da an yi magana za ka yi kwakwalwa ka za ta tafko me ake yi kuma karatu ma ka zama mai ganewa yana yin bayani cikin nan abin da ka sani za gano to ai matsala ta kaza ne aw bi ta'ammuli ko da yawan tuntuntuni wa tafakkuri da tunani da amuli da tunani wa kasarati takrari da yawan maimaita karatu in ka dauki karatu kai ce maimaita wa inna idza qala idza qalla sabqu wa kasar wa kasarati tikrar wa inna idza qalla sabqu wa kasarati tikrar wai me wannan maimaita wai ko ko na wani a maimaita ka sau biyu ya faɗa idan karatu ya karanta ya zama kaɗan kuma aka samu yawan maimaitawa wata amul da kuma yawan tunani yudraku wa yufhamu karatu ya zama kaɗan maimaitawa mai yawa to ana fahimta daga ƙila an ce hibzu harfaini khairun min sima'i wa qiraini ka haddace harafi kwaya biyu shi yafi alheri gare ka sama da sauraron wikiraini abinda ake nufi da wikiraini shine wato alhamlu saqi ina laftun jaki din nan laftu na jaki mangaloli barakallahu fikum shine wikiraini mangala ɗaya mangala ɗaya to ka haddace harafi ƙwaya biyu shi ya fi aita baka karatu cike da littattafai mangala biyu ma'ana karatun da za ka haddace shi ya fi aita tula maka aita tula maka wanda ya kai mangala biyu yawa amma baka kiyaye ba baka fahimta ba hibdu harfaini khairun min sima'i wukiraini me wukiraini alhimlu as-saqil jam'in sa awqaf wa famu harfaini khairun min hibzi wukiraini fahimtar harafi kaga fahimta ta ita ce a gaba to ka fahimci harafi biyu shi fa kuma ka haddace wa kiraini mangala biyu wa idza tahawana fil fahmi wa lam yashhad marratan aw marratayn ya tadu zalika idan mutum yayi sakaci a wajen kokarin fahimta ya zama kawai da kaga baka gane ba sai ka bari sai ka nuna ko shi kenan tunda baka gane ba ka bashi kayi tahawuni sakaci da wasa a wajen fahimta wala mai shi baka yi shahadi ba marratan sau ɗaya au marratan ko sau biyu haka ya ta da zalika to to zaka saba da haka in dai zaka zo abu da kana ganin sa kawai ba ka ce bari kai kokari ka fahimta ba ka gwada sau ɗaya sau biyu sau uku har ka gane in ka ce kawai da ka yi karatu baka fahimta ba bari zaka yi to zaka saba da wannan fala yafhamul kalam al-yasir kawai inda ya zo ka saba to magana karama ma ba za ka iya gane ta ba ina ashe yana da kyau ɗalibin ilimi ko muzakara ta ilimi kai kada da ka bude ko sharhin littafi ko wani abu da kaga ban gane ba sai kai ban gane ba bari wuce a ka da komawa ka maimaita ka tilasta wa zuciyanka kana so sai ka gane din idan kuka ce kullum zaka rinka tsallakewa ne ka wuce kawai to zaka saba da ka in ka saba da haka kuma abu kaɗan ma ba za ka yi gane shi ba فلا يفهم الكلام اليسير فينبغي yana da kyau Allah ya tahawana fil fahmi bal yashhad kada mutum ya rinka yin sakaci akan fahimta yayi kokari dai wa yad'u Allah ta'ala wa tadarru ilayhi mutum ya rinka addu'a yana kankan da kai zuwa gare shi fa innahu yujibu man da'ahu Allah yana amsa addu'ar wanda ya kiraye shi wala yukhayyibu man rajahu Allah baya tabar da wanda ya tsammaci rahama ta sa yujibu man da'ahu wala yukhayyibu man rajahu yana amsa wanda ya kira shi kuma baya tabar da wanda mai ya tsammaci rahama ta sa an shiga na shekul imamul ajallu قوام الدين حماد بن إبراهيم بن إسماعيل الصفار رحمه الله تعالى هذا جنس كجرم معلم الشيخ الإمام الأجل قوام الدين حماد بن إبراهيم بن إسماعيل الصفار رحمه الله تعالى نعم شيخ ne ai na ga maka to ai shi wannan ba malama hadisi bane wannan malaman zuhudi ne da malaman fiqh da malaman abin nan falala imla'an lilqadi al-khalil ibn ahmad as-sajzuri fi dalika kamar imla'i ne shifta akai أخدم, أخدم العلم خدمة المستفيد وأدم درسه بأقل حميد أخدم العلم خدمة المستفيد wa'adin darsahu bi aqlin hamidi ina maimaita ne dan kurin daga karanta ko in fassara maka ba ma zaka ce ko ma'anar ko akhtumil ilma khidmatal mustafidi wa'adin darsahu bi aqlin hamidi akhdum daga hidima ne kai wa ilimi hidima hidima irin ta mai neman fa'ida ka sai littafi ma lura an ce ka sai littafi ko ba ka bane khidmatan lil ilm na sha gaya muku ya ku yan uwana tullabul ilm yanzu mutum ina da babban shago kimarsa a wurin yan kasuwa shine mai jari ko ba ka bane shagon sai zama akwai kaya ko ba ka bane kai ma ɗalibin ilimi kimarka a shiga ɗakin ka a ga jarinka me jarinka littattafai da su zaka karanta ka yada ilimi amma ba littafi ɗalibi zai wata guda bai sai bai shigar da sabon littafi labararinsa ba yanzu wani ma bai da ma labarari ko ta ɗan katakon ma da ake yi ma ta iya nan ɗin ma bai da ita ba ita bace labararin naku ta ɗan katako mutum ya je samu yar durowarsa yar karama yar gajeriya haka iya gwiwarsa ita ce littafan nasa da haka zaka zama shekul islam ɗin garin ku kuma in ka tuna kudin da kai ta kashewa akan riga hula wando da waye-waye a hidindimu na duniya yau da gobe amma ga littattafai a kasuwa ana sayarwa kai wa ilimi hidima أخدم العلم خدمة المستفيد وأدم درسه بأقل حميد كدوما وأدم دوما دا درس علمك مدارسة مذاكرة كنا بأقل حميد دا هنكلي أبو يمي أبو يبو shi kenan an an fahimta akhdumil ilma khidmatal mustafidi wa adim darsahu bi aqlin hamidi wa idha ma hafizta shay'an a'idhu thumma akkidhu ghayat at-ta'kidi wa idha ma hafizta shay'an a'idhu idan ka haddace wani abu ka maimaita shi wannan kuma tambayi alaran mumi eh nan za su baka fa'idan maimaita karatu فلان لم يسر على رمى إلا بعدما كان يعيد ما حفظه من القرآن mai karatu da yake yawan muzakara alarama da yake yawan muzakara yake yawan musaffa yake yawan karatu baya shakkar shiga musaffa ko baya tsoro ko ba ka bane amma wanda yake baya dubawa baya muzakara fa dole yana taka'usi yana komawa baya baya wa idza ma hafizta shay'an a'idhu in ka haddace qur'ani ka rinka maimaita shi thumma akidhu ghayata ta'kidi sannan ka karfafa shi matukar karfafawa kawai in ka haddace ma to ka je yanzu ne ma za ka yi haddar kaji ko abinda karanta da ka da ce kawai dauka ba karanta ba ka ta nika shi saboda wahalhalun rayuwa khatibul bagdadi ya ce ku yi karatu kafin a dora muku nauyi hidimarsan islamiyyar ka kawai aka dora ka wallahi karatu sai yayi baya suna nada ka limami a unguwar ku shikenan yau karatu yau darasi kana ta yi musu naka kuma naka bai zai yi ba ba kai itikadin naka ba ba ka da lokaci shine matsalar mu lokacin mu dinnan mutane ne amma na haka ba babu yasa wallahi mu ce amfani da lokacin talab ɗinsa wa idza ma hafizta shay'an a'iduhu thumma akitu ghayata ta'kidi thumma alliqhu kay ta'uda ilayhi wa ila darsihi ala ta'abidi a'a thumma allik sannan alliqhu kai ta'aliki akan shi kadan allaka uktubu kenan alliqu uktubu wai yana nuna ma cewa bayan ma ka haddace din ka rubuce shi ba ka haddace hadisi ba ka haddace bulugul maram ka haddace umdat akam ko to ka je ka rubuce shi kawai wala wani yaro karami cikin ɗaliban mu ne lokacin da je sudan ɗin nan ya same ni sai ya zo ki ga mun ban taba tsammanin abu nan ba sai shi akar makalla na ga tun da ka zo da Allah ina so zan maka tasmi'in bulugul marami ne na ce me yace bulugul marami ne ya haddace duka tun daga farko har ƙarshe wallahi dukan kuna yawanci kun girme shi kuma wallahi in ka ganshi a banza banza haka za ka ganshi kurum ba lalle bane ma ka yi masallama yace da Allah ina so dan kwanakin da zaka yi ina so baka tasmiyan bulugul maram dina su yara yan sun yi nisa ma fa ba wai magana wai ba da haddar qur'ani bane yanzu magana ba da haddar bulugul maram ba da haddar hibzul mutun ya haddace warqad ya haddace ajrumiya ya ya ya ya haddace rahbiya ya haddace umdatul ahkam ya haddace alfiyatu suyudi alfiyatu ibn malik subhanallah qur'ani tuntunin da mu an gama yara ƙanana kuma wallahi ba su yi aure ba suna nan za su dawo nan gaba kaɗan kai yanzu kana nan kana na da ke ba wuta ba ruwa ba komai kayi kayi sun ma'alliku ka rubuta shi kai ta'u da ilai idan ka koma gare shi wa ila darsihi zuwa karanta shi a halatta abidi har abada wa idza ma aminta minhu fawata فانتدب بعده لشيء جديد وإذا ما أمنت منه فواتا فانتدب بعده لشيء جديد وإذا ما أمنت منه فواتا إن كأمنت توا إن شاء الله كراتنا عندك هذا تشي بزي كوبو تيبا أمنت منه فواتا بزي فلتي كوبو تيبا فانتدب بعده لشيء جديد تو شيكينا كي جدّاوا an gane ko ka nemo wani abu kuma sabo ba ka gama haddace alfiya ba ka nike ta tayi laushi ko to yi maza kuma ka je ka nemo alfiyatul hadis kuma ka yi alfiyatu bin malik ko to yi maza ka je ka nemo ka je ka yi tun kafin a fara cewa baba kudin break baba kudin pencil baba kudin makaranta wallahi kowa sai an matsa a cikin ku insha Allah ka fita ba hular ka ma ka sako ta a haka ba ka sani ba saboda tsabar al'amura sun goce maka a kawo maka lissafin kaza ba ka da naira kaza yaushe karatu zai zauna amma yanzu kana yaro ka ta yi wallahi ka ta yi ma'a ko ma'a takarari ma taqaddama minhu i'tina'an bi shani hadha al-mazidi ma'a takrari ma taqaddama minhu tare da maimaita abin da ya gabata ko i'tina an bi shani hadhal mazidi kamar kana nuna ka damu ne da sha'anin wannan wanda ka kara din a ai kana maimaita na baya ne dan na gaba ya zauna ko to ma a tikrari ma taqaddama minhu maimaita abin da ya gabata ko i'tina an bi shani hadhal mazidi kuma kana lura ne da wannan wanda ka kara ذاكر الناس بالعلوم لتحيا ذاكر الناس بالعلوم لتحيا لا تكن من أولي النهى ببعيد zakirin nasa bil ulumi litahya kai rinka muzakara da ilimi group discussion kenan ka rinka tattaunawa da ilimi litahya ai litakuna hayyan dan ka zama rayayi wai ana nufin kai dalibin ilimin da baka muzakara kai mushe ne a mace kake wallahi a babin ilimi litahya la takun min ulin nuha bi ba'idi kaka zamanto ka ne sanci masu hankali kenan mara hankali shi yake tara karatu baya muzakara in ka ga wani ɗalibi yana da ƙoƙari yana da abin da kace da Allah wani za su samu lokaci ne ina so mu zo mu karance hadisan turmizin nan tun daga farko har iya inda muke kurin ku zauna wata ran ku ce ba za mu yi bacci ba da dare ko a sati mu sa kwana biyu ku ta bi inda baka gane ba shi ya gane inda ya gane kai ka gane inda ya gane kai baka gane ba in kuka tafi a haka kun yi muzakararsa kawai ji ma za ka yi ma har wani haushi haushi za ka ji wani ma ya tambaye ka wani hadisi a turmizi ya sha mamaki ya sha bayani sai ya zubar kuma ana yi ko ba haka bane dalibi za ka samu cikin yan uwanka dalibai wanda ga yana da fasaha wani littafi da aka karanta baka nan ka ce da Allah za ka bani awa biyu awa uku in zo in karance shi a wajenka ko tunda baka da mata da Allah wata ran zo man da daddare ko ko mu je masallacin unguwa kaza mu kwana a can mu yi muzakarar littafi kaza ko ba ga wani sal ba ku da aure kuna da dama a tattare da ku mutum ma yana da iyali ne ma to yana da matsala dan matan nan lamarin su sai dai kai da gaskiyan ba kama sai sana kama karatu zakirin nasa bil ulumi litahya la takun min ulin nuha bi ba'idi kun gane la takun min ulin nuha bi ba'idi yani la tabta'id an ulin nuha kar ka zaman tuka ne sun ci mabuta hankali in ka tamtal uluma unsita hatta in ka tamtal uluma unsita hatta لا ترى غير جاهل وبليد in ka tamta al'uluma yanzu kuma ya zo ƙarshe idan ka ɓoye ilimi unsita wallahi za a manta da kai ba junan kai karatu ka ɓoye ba ga yara a unguwarku ga matasa a unguwarku ga wane ne a unguwarku ga mata a unguwarku baka buɗe makarantar mata ba baka buɗe yar islamiyya ba baka shiga kana da'awa ba ka tamta al'ulum kullum tara karatun kake baka da'awa kafirai suna zuwa suna bi gida-gida suna da'awa in shi'a suna bi suna da'awa yanzu wani bakin ciki ku yi haƙuri in gaya muku don ciwon yana da yawa don ko za ku yi addu'a yanzu mai duguri kun san addinin aƙidar da tafi yaduwa shi'a yanzu kurum shi'a saukar da kayan aiki suke ta yi suna ta kiran mutane ana ta kama shi'a gwamnati kuma ta ba su goyon baya eh an juyar da hankali yanzu shi'a ake ta shi'anci wallahi shi'anci shi'anci kuma da karfin suke shigowa da kuɗi da komai da mu'assasa da gine-gine mutanenmu kuma da kake ganin su duk jama'ar da ta je ta taru aka tara ta ba mai jagorantarsu akan hanya ta kwarai duk wanda ya zo gaya musu magana ɗauka suke kuna da aiki wallahi kuna da aiki sosai ku yi karatu ku yi da'awa ko a unguwarku ne lalle ka tabbatar kana shigar da wani abu cikin abin da kake karantawa ba kurin ka zo ka ta ɗiban kayan littattafa ba ka koya kowa ba gidanku ka yi ƙoƙari ka shigar da sunna a gidanku ko ta yaya ko wani ƙanin ka ne ka rari ma ka rinka bashi darasi ka samu ƙarfi in an zo yaƙa mutum biyu za a yaƙa in kai ɗaya ne kaga da nan da za su karya ka ko ba ko ba ga bane to kanwarka mace ce yarinya ce budurwa ka ce ke akwai darasi za a yi auren ki baki abin da maka sa mata darasi ka ce nemo usulul salasa ko ka je ma ka siyo mata ka ce kullum zan zo mai karatu ka ce kai ni a rinka haɗuwa ma matan gidan nan duk zan yi karatu ka tara matan gidanku kana dan musu darasi wallahi albarka Allah zai ma raga zai kana iko islamiya kala kala nan gidanku kuma ga yan neman kalan baka gaya musu komai ba in ka tamtal uluma unsita hatta la tura ghaira jahilin wa balidi in ka boye ilimi wallahi manta za a yi da kai za a watsar da kai hatta la tura wallahi ko ganin ka ma ba za a rinka yi ba ce wai wani ko yana dan saboda baka da amfani a cikin al'umma amma idan kana da'awa kana karantarwa za a ce wani ko yana nan saboda kullum ana jin sautinka shi ne saƙon in ku ka ɓoye ilimi ba ka karantar da kowa za a yi ta neman ka yawa ne ta aiwa ne ya fada kwata ya shiga uku hatta ala tura ghaira jahilin wa balidi ba a ganka ba sai dai kun a gan kamar jahili ne da wawa jahilin wa balidi ثم ألجمت في القيامة نارا كاجمون أبو ثم ألجمت في القيامة نارا وتلحبت في العذاب الشديد وتلحبت في العذاب الشديد سنة أمك الإنزامي دوت جهنم ران تاشي القيامة الله كي يمو سنة كما ذاك جيكي تا ruruwa shine wata lahabta an gane ko a sa ka a cikin wuta mai ruruwa fil azabi shadidi a cikin azaba mai tsananin gaske a cikin azaba mai tsananin gaske Allah kiyaye sai نقف هنا أنا لا أدري ولا بد لطالب العلم من المذاكرة والمناظرة والمطارحة dole ne ba makawa ga ɗalibin ilimi mai karatu ya rinka muzakara muzakara kaman tattaunawa group discussion da ake yi yanzu wannan abin da muke muzakara ne yuzakiru ba'duna ba'd ana aqra wa antum taqra'un wa tahfazuna wa nahfazu jami'an to ɗalibin ilimi dole ya samu abokin muzakara da munazara munazara shine ka duba in duba ka faɗa na faɗa yana da kyau wal mutaraha abin da ake nufi da mutaraha shine ka ɗauko matsala ka je mun ya moza me ra'ayinka akan auren mutu'a haramun ne eh haramun ne to kawo hadisanka akwai hadisi a buhari eh to wani aina kaza kai kuma fa eh ai shekul islam ma ya ce kaza to kai fa ku rinka tattaunawa da dalibai me ra'ayinka akan matsalar kaza ina fatan kuna fahimta nan ne kamar ka sa dan uwanka dalibi ya tambaye ka akan ra'ayi wani abu da karanta to sai ya taimaka ma ka rinka amayar da abin da karanta مطارعة الإنسان يطرع على غيره مسألة ويطرع غيره عليه مسألة sai su halla ne gaba daya bayan baga ya yakuna bil insafi wa ta'anni wa ta'ammul kuma in za a yi munazara kamar tattaunawa wani lokacin ana musu a cikin munazara kun gane yawa to dole a yi ta a cikin adalci kuma a yi a hankali shine a ta'anni wa ta'ammul bin sannu a hankali ويتعرض عن الشغب وال... والغضب باب عيانية باب خشي فإن المناظرة والمذاكرة مش... مشاورة هذا مناظرة مذاكرة أي كمشاورة يعني أي والمشاورة إنما تكون للاسترخاء للاستخراج الصواب كما مشاورة أنا أنت ندم هو شاورة ما بك أنا أنت نقدم وقدم كفد لدي با to ana mushawara ne ga kai dan uwanka dalibi ku tattauna akan matsala ta ilimi dan ku fidda daidai wa zalika inna ma yahsulu bit ta'ammuli wa ta'anni wal insaf kuma ana yin wannan ne ana samun sa da yin abu a hankali da natsuwa shine sannu a hankali at ta'ammul wa ta'anni ta'ammuli lura wa ta'anni da bin abu a hankali wal insaf da adalci wala yahsulu bil ghadabi wash shaghabi sannan ba a yin abin da fushi da ashagab abin da ake nufi da ashagab shine at-talbis a ta hayaniya a cakuda abu cakuda abu a caccakuda zance shine ashagab wa in kanat niyyatuhu ilzam al-khasami wa la tahillu al-munazara duk wanda zai munazara da shi da abokin jayayyasa dan yayi ilzamin sai ka da shi ina so mai munazara ne da kai dan in kure ka shine ilzamul khasam bari mu yi na kure ma maleji in gama ci gafara da Allah karamin dalibi baka san komai ba kana hauka ka je kai karatu ba gaji kawai kana kana bata lokaci wannan milita matsalar da ke faɗa shekara nawa na gama da ita tana shirme to in dai wannan ne la ya hillu kaga wannan ya zama alfahari kuma ilimi ba alfahari da shi duk inda ka kai da yawa wallahi wani ya fi ka littafi malam zaka zo ka bude fa ka karanta ka karanta kai bayani kai ga yanda ka fahimta amma wallahi wani in yazo yana da dama bayani sai ka ga ka yayi bayanin da kai baka gane ba kai barin gaya muku wani sirri wallahi ɗalibin ka zai zo ya karanta wani abu yana bayani a kan shi wallahi sai ka ga ya yi wata magana da kai inda kai za ka yi bayanin ba za ka faɗi wannan magana ba kuma magana ta yi daidai harka ce ta albarka da dacewa da taufiƙi ba a alfahari da shi kurin tattaba abin da za ka taba ka tafi lahira ka bar musu haka ne mana فإن كانت نيته إلزام الخصم فلا تهل المناظرة وإنما تهل لإظهار الحق يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول لكم لا يجوز المناظرة لإلزام الخصم الذي يناظر إخوانه وأصدقاءه ل- ل- لكي يلزم أ- الأصدقاء فهذا حرام لا يجوز ولكن الذي يناظر ليبين الحق كأنه يناظر ال- آه أهل البدع يريد أن يناظر أهل البدع أو هناك شيخ مبتدئ ضال في قريته فذهب الطالب ليناظره لا ليخاصمه ويلزمه بأشياء لا إنما نظره ليبين للناس الحق فهذا يجوز وإن كانت الأخرى fayya haram in fahimta wanda zai je munazara dan ya ne mari ya kada abokin musu to baya shi yasa imamu shafi ya ce ni duk wanda ya musu da ni kada ne yake aka shafi ya ce ban taɓa musu da wani sai ya kada ni ko wai ko mun jahilin mutum duk jahilcin jahili in ji imamu shafi ba in dai za mu yi musu da kai to sai ka kada ni saboda tsabar wara da tsantsini na imamu shafi tsantsini والتمويه والتمويه شما تمويه تلبيس تاكد أبو أنغاني لإظهار الحق والتمويه والحيلة والتمويه أوكي تو وتم غناتي وانا والتمويه والحيلة فيها لا تجوز yin munazara don cakuɗa magana kamar yanzu kai ka san dan bid'a ne batacce ka zo kai munazara don ka daɗa rikitar da wani ba daidai ba ne kun gane wannan ko wancan ashagab yana yana yana da fadin da yake daukan maganar hayaniya da ta da sharri ka gane da yana daukan ashagab kamar ka ce tariku sharri amma wani a tamwihu kawai yana daukan at-talbis cakuda abu wancan kai hayaniya kai sharri wannan kuma ka yi jayayyar dan ka bata gaskiya yanzu wani wani wani dan bid'a a kasar nan ya zo zai yi munazara da wani dan wa al sunna shi wancan din dan bid'a yana kare bid'a shekara shiru yana zuwa aka zo zai munazara bayan an gama haduwa malam jahilai an haduwa ana saurara sai ce jama'a assalamu alaikum ku saurara shi fa dan bid'a kenan sai ce ku saurara zan fara masa tambaya in ya bada ansa za a yi in bai bada ansa ba to ba abokin yi na bane akaramuka Allahu bai san tambayar da za a yi masa ba sai ce ba komai a yi sai za dole sai ka koyi akwai wani littafi bari in zan samu muku shi yana da kyau dan karami ne zaka iya karance shi a minti 25-30 adabul munazara yanda yake koya wa dalibi in ma zaka yi munazara ko zaka ci karo da wani dan bid'a ko dan shi'a ko wani dan bid'a ko wani mutum mujrimi yaya hanyoyin da ake bi yanzu kaga nan yazo za ku yi munazara ya ce jama'a shi fa yake adiresin mutane yake cewa jama'a ku saurara zan masa tambaya in ya bada ansa za mu yi in bai bada ansa ba ba za mu yi ba kai kuma sai ka kuskure baka san tambayar da yayi ba zai yi ba kuma kace eh ka yadda kai yanzu ka sani duk tambayar ne ma za ka iya bada ansa sai ka ce jama'a wannan ba shine ya hada mu ba jama'a abin da ya hada mu shine za mu tattauna ne akan matsala ta kaza da kaza akan tukun za mu tattauna dan akwai yan bid'an da idan ya fahimci kai ahlus sunna ne kuna tattaunawa kana da rauni a bangaren luga kaman baka da luga ko kana da rauni a bangaren balaga ko bangaren nahwu baka iya irabi ba da ya gano kana dan kuskure wajen karanta wani abu sai sai ya tokare ka a bangaren nahwu kurum kai ga bid'a da yake kai kana so ka rusa ta ka zo da makamanka da littattafai ba zai barka ba musamman ya ka zo da kayan littafi sai ce a ina za mu yi maganin ka bari mu shiga gonan nahwu kawai kuma ya san kai da'ifi ne la'alla kana rauni akan janibin nahwu to haka wallahi wasu ke an zo munazara yan uwa da yawa ba su gane ba la'alla kana da da'af akan nahwu ko li'irabi ko balaga ko na ba karanta ba baka da karfi akai za ku tattauna da wani dan bid'a akan bid'a sa to karka yadda ya shigar da kai wani layi ka tsaya inda a gurin da ma- gabar da ta tara ku kai adiresin mutane ka ce jama'a mun haɗu a nan ne don mu tattauna akan matsalar shin salatul fatihi ta fi alkur'ani sau dubu shida haka ne ko ba haka ba ne akan wannan kawai kada a shigo da wani abu duk maganar da aka kawo ta ba wannan bace za mu ajiye ta mu dawo kan wannan jama'a kun ji kun fahimta eh mun ji to ka gama da shi amma in ba ku yi wannan ka'idar wallahi kuna yi sai ya zo kana zuwa kana jawo magana ka jawo wata jumla sai ce dakata dakata dakata dakata dakata dakata wata dakata wannan kam ne ina mubtada ina khabar ne a cikin nan gurin sai ka fara eh ai wancan shine mutala ce a ƙarya kake ba shine mutala ba. to to wancan ne a kaza sai ku ci jayayya sai ku cinye lokaci anan kaga abin da ku zo tattaunawa ba ai ba daga ƙarshe sai a tashi ya ka da kai akan matsalar na hau su kuma jahilai su ce a a yi muƙabala da malam wane ya ka da wane ba sani ko kun gane to wancan malamin da ya zo sai yake cewa shi ɗaya malamin na sunna za a fara in kuskure bai gane wa shi mai malamin sunna sai ce kai akan makalla ka haddace hadisai dubu yanzu a kanka a kwakwalwarka kana da hadisi dubu sai aka rama kallawa ce a ni ban haddace hadisi dubu ba ya ce sun dan Allah kai karamin almajiri baka haddace hadisi dubu ba ni za ka zo ka yi jayayya da ni ka je ka nemo malamanka wanda suka haddace hadisi dubu ka zo ka kira su mu fafata a nan ba kai karamin almajiri wata shi ka tafi Ah. to ai shi ne illar kai me yasa ka bari ya fara ma tambaya ko ba ka bane kai kuma da kai ma an ka iya tsayar sai ka ce to kai akar wallah ina so zan tambaye ka ka haddace kitabu tauhid haka za ka masa ka haddace kitabu tauhid ka karanta littafi kaza na wani ka samo littattafai na ahlus sunna ko na irin ibnu taymiya da kace kace da yan bid'a ka ce da shi ya haddace ba dai magana hadda bane jahilai kuke magana su ko kuma ka ce da shi ka haddace majmu'ul fatawa ta ibnu taymiya Hmm? ha to kai ne sa zai ce maka Allah ne ya ce sai haddace hadisi dubu Ha? ko manzon Allah ne ya faɗa ce dole sai ka haddace hadisi dubu to dan me zai maka ilzami kai ma sai ka yanko masa ka ce to dakata zan baka ansa amma kai ma ka bani ansa da Allah akaramaka Allah ka haddace majmu'ul fatawa wace ka ce ta ibnu taymiya ba haddace ba baka haddace ba baka haddace ba ka faɗa kawai baka haddace ba eh sai ka ce to gaskiya kana da rauni sai ka ce ai ai kai baka san ma matsala aqida ba yanzu kai baka hada ce mu jumu'ul fatawa ba kake wannan su jahilai in kai wannan tambayan fa su za su dauka kai din ga hadice ne Ha? to shi ma wancan da ya ma wannan tambayan ai ai za a dauka hadice ne yanzu duk wanda yazo ya ce maka ka hadace hadisi dubu za ku yi magana ta ilimi da shi me su masu saurare kullum ku rinka auna kokwalen waɗanda suke saurare ku daina mai da su kamar wasu manya ne ko sun san abubuwa ku dauka ba su sani ba su za su dauka ta oh hadisi dubu sai wancan malamin sai ce shi bai bai hadisi hadisi dubu ba sai sai to inda baka hadisi hadisi baka shirya baka je sai ka shiryo ka dawo ai a haka yake ne sai to wani zai tambaye shi ne to dan Allah ya kamata ku kula da wannan shi yasa komi karatu yana da amfani komi a karanta insha Allah zan kawo mana wannan littafin yana da kyau kwarai da adabul munazara ake ce da shi yana da kyau sosai to duk munazarar da za a yi ta dan yanzu kaga wannan wannan yayi ne dan tamwi ko dan hila kaga wannan hila ne ai da abin da za a tattauna a kai mena na abin da cewa kaza wani in ya rena ma Qur'ani o hankali sai ce ma ka da ce Qur'ani malam sai in ya san baka da ce Qur'ani sai sai sai ka ce a ni ban hada ce ba." sai ya ce wa jahilai dan Allah dan annabi malamai dan Allah ku yi mana adalci yanzu mutumin da bai haddace alqur'ani ba ina da ɗana ɗan shekara shida ya haddace qur'ani kai yanzu ga ka da dogon gemun ka kamar na bunsuru baka haddace qur'ani ba shine zaka zo kana jayayya da ni ma saurara ce a ina ina ina ba hadda qur'ani bai iya kaza shikenan an gama da kai to kaga anan in ka iya sai ka ce a akaram kallah ai ba mun hadu bane anan ka tambaye ni na haddace qur'ani ko ban haddace ba sai ka ce maganar nan haddace abu ko ban haddace wani wani abu ne na sirri kuma abu ne da yake da alaka da ikhlasi in na ce ma na haddace ba abin da zaka karu da shi ko karabu da shi amma in tambaya ne ka tambaye ni a ko ina ni ma kuma in tambaye ka idan ka tambaye ni na kasa akan wata matsala sai kai mutane bayani amma ka ce na hada sai littafi kaza ko da wannan ba shi bane kai ma yanzu iya lit- irga ma littafi dubu da baka san su ba ma baka haddace su ba kawai ka jefa mai ko da ma baka san dubu baka ce zan iya irga ma littafi dubu biyar yanzu a nan kai baka san da su ba to me ba bayani bane kawai a to ai mubalaga ce kawai To- to cewa za a yi to irgo dubu biyar din ba za a faɗa ba to dole sai ka ka zama mai fikira dan bid'a in baka da wayo zai baka kashi wallahi Allah ya ganar da mu shine yake cewa la tajuzu illa idza kana al-khasmu muta'annitan sai dai dan abokin gaban in dan ta'annuti ne an gane ko kamar ya mai ta'annuti mai ta'annuti shine duk mutumin da kan kullun nema yake kifa ka sai kuka zo munazara sai kuka zo munazara da wani sai ka fahimci ba gaskiya yake so ba nema yake yi ici mutuncin ka ya kifa ka ya wulakanta ka a gaban masu saurare to a nan gurin ya halatta kai masa harka ta malamai ka dan shigar da shi wani lungu ka sa shi gumi tukunna kun fahimci wannan duk mutumin da ka san yana yi maka abu dan ya kunyata ka ko yana yi dan ya tozarta ka ko yana ma tambaya dan ya wulakanta ka to sai ka samu wata gaba da ka san yake da rauni ka ba shi kashi a wannan gurin sai ya yi gumi ya kwammace da bai yi maka wannan magana ba to nan gaba ba zai daɗa tunkaran ka da wannan ba to wannan malamai sun halatta a dan masa dan gyaran fuska ko wannan ba laifi ba ne illa an yakuna al-khasmu muta'annitan me ta'annuti me neman ganin laifin kai ka da kai kaga babu Allah a ciki la taliban lil haqqi ba mai neman gaskiya ba wa kana muhammad bin yahya rahimahullahu ta'ala idza tawajjaha alayhi li ishkalu muhammad ibn yahya idan matsala ta fuskance shi wa lam yahdurhu al jawabu kuma bai iya tuno ansa ba ya qulu sai ya ce ma alzamtuhu lazimun wa ana fihi nazirun yace duk abin da na tsaya na tabbatar da shi a kaina to ya fa tabbata da haka ku bari zan yi bincike kamar yanzu idan na zo na baku fatawa akan matsala kaza ko na lazimce shi na ce na yadda da shi kun fahimci wannan to ya zama falazimi a kaina to ku bari wa ana nazirin fihi zan je ne bincike to wannan shi ake so sai idan aka kama matsala to ya matsala kaza kaza kaza kada wani ya zo ya ce ma kaza kaza ne kaza ne kace eh haka ne ko kuma baka san cewa shi dan bida magareci ne kar ka ce ka yadda ka ce a sai dai na bincika gaskiya ya za ka ce sai ka ka ce ban yadda ba ne in kuma akwai littafi yanzu ka ɗauko shi ka buɗe min saboda akwai wani wanda aka zo shi ma munazara duk dai yana magana ne akan babin munazara kawai da aka zo tun da dan bid'a ne makareci ne kullun sai ta mai quoting quotation yana yace kaza ai an ce kaza a kaza wani sai ce eh kaza kaza ma eh ce eh ti ya kawo masa maganganu kuma ƙarya ne babu su wani wani ma ba yayi bayani akan kaza ba wajen kaza ai bayani kaza ma kaza yake nufi shi kuma kai baka san abun ba kana cewa eh eh eh daga ƙarshe to na ga wa jawabi na me za ka yi sai ka ce ka yadda in fa ka ce ka yadda masu saurare fa sun yadda cewa aqida kan nan fa gaskiya ba daidai bane ta wannan shine sai ka ce ban yadda ba wallahi gwanda ku tashi baran bara a ka zo da dan bid'a abin nan yana kan bid'a sa saboda ya fika baki ko ya fika surutu yazo ya faɗi abin da kai baka gamsu ba amma kai dan ya harde ka da surutu ka ce ka yadda in fa ka ce ka yadda mabiyanka ma fa ka zubar da makamai ne ya kai da Allah shi nan abin nasu ma Allah duka mika mai nan wani je ba shi kashi kuna ya kasa abin nan ya zo nan mu ya matsanta mana ya takura mana to sai ka ce sai ka bincika kuma in ka je sai ka bincika din yayin da ka zo ka tabbatar da shi gaskiya ne wata rana sai ka ce jawabin da wane wane yayi eh haka ne gaskiya ne wanda wane yayi wane yayi a wuri kaza kuma ba haka bane sai ka karyata shi ku kula da wannan zai muku amfani ko da ba akan munazara ba ko a rayuwa yau da gobe duk mutumin da ka san abokin yin ka ne abokin fafatawan ka ne hasan din ka ne ka daina sakin jiki gaba ɗaya da shi yawwa ka nutsu wa fawqa kulli dhi ilmin alim sai ce mafi saman kowane mai ilimi akwai akwai wanda ya fi shi wa fa'idatul mutarahati wal munazara aqwa min fa'idati mujarrad takrari malan duk wanda yake munazara ko yake mutaraha ya fitar da matsala a jefin wasa matsala su tattauna sai fa- ya fi samun fa'idar ilimi sama da wanda zai zo ya dauki littafi kuma ya ta karanta mala in kun yi muna muƙabala ko munazara akan wata matsala ta ilimi ka faɗa aka faɗa kwakwalwarka ta yi caji kai ta fitar da nusus to sai ka fi rike waɗannan abubuwan akan a ce littafin kawai ka buɗe ka bi shi kamar karantarwa ne duk abin da ka je ka buɗe littafi ka karantar da shi to ya fi zama sama da wanda ka je ka bi shi a gida kai kai kadai لأن فيها تكرارا وزيادة كاجني أتكلم مناظرة أي أكوي ميمي تكراتنكو هو أكوي قاري أكوي قاري ki kullum sai yake kai kuskure ce ka gafara Allah ba daidai bane sai ka ake karanta nan kai yayi abin nan kullum ne ma yake samu laifin ka karne san ci muzakara da wannan ko mubara da shi غير مستقيم الطبع بايد ميكيكية الطبيعة فإن الطبيعة م- م- م- متسرية والأخلاق متعدية طبيعة ميتفيعة شيء ميقدانة شيء طبيعة hali na kwarai kuma yana intikali daga kan wannan zuwa wannan da kai kokari kai alaka da mutumin kirki wal mujawaratu mu'assiratun makotaka da da mutum kowaye shi in na kirki ne yana da tasiri shine mujawara mu'assira tasiri in kuma mutumin banza ne ma yana da tasiri kun banci wannan ko yanzu idan kana afa idan kana amfani da kwari da baka karkatacciya ba mai kakkiya ba an san kwari da baka ko abun harbin nan idan mai kakkiya ce in ka miƙe ka saki kibiyarka za ta kai ga target ɗin da kake so ka daka amma in kwari da bakarka na ɗaɗɗiya ce ta samu matsala ko kariya ne idan ka ja to inda kibiyar ka saita daban inda za ta tafi daban idan ka zauna da mutumin kirki to za ka tasirantu da mutumin kirki a cikin ɗabi'arka da halinka da mu'amalarka za ka kana ɗabi'a irin ta mutanen kirki saboda kana zaune da mutumin kirki idan ko kana zama da mutum banza ɗabi'ar ɗan adam an gina ta ne akan imitation dan adam yana kwafan mutum ka fahimci wannan da kyau shi yasa za ga yaro in ya tayi sa hula sai sa irin yadda babansa yake sawa idan ya zo yin tafiya sai rinka tafiya irin ta babansa ko madubi ne babansa yake tsayawa yake taji gemu yana taji gemu sai yana tajewa ko da yaron ba shi da gemun sai ga ya dauki madubi wata ran ya tsaya shi ma yana ne yana taji gemu saboda ɗabi'ar dan adam is built on imitation akwai kwaikwaya da haka ka yi kokari ka kwaikwayi mutumin kirki ka kwaikwayi dan sunna kada ka kwaikwayi dan bid'a kar ka ce a muna tare da su kullum amma ai na fi karfin su ba za iya kwaikwayon su ba a'a sai dai in dai kana musu wazi ne amma yau da gobe yau da gobe malam ta bar komai malam Allah ya mana mai kyau in kun fahimce ni da kyau to to zai- zai hau ko mu tsaya na kai kuma kuwa na ku وقد قيل كو العلم من شرطه لمن خدمه كو لمن خدمه أن يجعل الناس كلهم خدمه wannan cewa ke sharadin ilimi ne ga wanda ya masa hidima an yaj'ala an-nasa kulluhum khadama to zai maida masu mutane gaba ɗaya su zamanto masu masa hidima mana ilimi ba ka same shi ka masa hidima dole sai ka wahala akan shi sannan kuma kai ma tun da ka wahala kan ilimi Allah zai hore ma wanda za su yi ma kuma hidima ina fatan kuna fahimta العلم من شرطه لمن خدم أن يجعل الناس كلهم خدمة العلم علمي من شرطه شرط لمن خدمه جواندي يوم hidima. an yaji alan nasa shi ilimin yakan sa mutane kullum khadama duk mutane su zamanto masu mai hidima yanzu duk gaba ga shi ma mun hada kan littafi daya duk mun yi shiru muna sauraron me ke ciki hada min sharfil ilmi amma kuma yayin da ka same shi ka masa hidima za kuma ka amfanar kuma sai a zo a maka hidima kai ma yanzu yawwa wa yanbaghi li talibil ilmi an yakuna muta'ammilan fi jami'il awqati fi daqa'iqil ulumi wa ya'ta bi dhalika fa inna ma tudraku ad-daqa'iqu bit-ta'ammuli وينبغي لطالب العلم yana da kyau ya dace ga ɗalibin ilimi mai neman karatu ya zamanto mai lura shine muta'ammilan yi ta'ammuli shine ba wasu yace yayi ne ta'ammuli dole duk lokacin ka jami'il awqat fi daqa'iqil ulum a cikin ilimi masu zurfi an gane an ce shay'un daqiq abu mai zurfi mai mai matsayi wa ya ta da zalika kuma mutum ya sabar wa kansa bincike kenan da ta'ammuli da lura al-yaiti ya sabo fa inna ma tudraku tudraku daqa'iqu bit ta'ammuli ana samun abubuwa masu zurfi ne da ta'ammuli ba wai haka ilimi kurin da kawo ake samun ta ba la dole ya daɗi da shi sa aka ce ta'ammal tudrik ha ta'ammal tudrik wannan ka'ida ce mai kyau wala budda min ta'ammuli qabla al-kalami kai ta'ammuli ka nutsu kai lura kafin kai magana kar ka je za ka yi magana baka kimza baka je ka ta musu hauka a'a ta'ammal qabla an tatakallam ta'ammal qabla ha wala budda min ta'ammuli qabla al-kalami hatta yakuna sawaban dan magana ka ta zama daidai fa innal kalama kasahmi malam magana kamar kibiya ce haka take fita magana ba kasahmi fala budda min takwimihi bi ta'ammuli yanzu kana sakin kibiya baka saita ba kawai kana daukan kwari da baka shikenan kawai ba ka tare da ka saita inda zaka harma ko sai kai kan mai uwa da wani an taba yin haka to tunda an ce magana kamar kibiya ce kawai yanzu baka shirya me zaka faɗa ba baka lura da su waye ake gaban ka ba kawai ka saki magana baki kai ta hauka to dalibin ilimi shi fi kowa tsaiti shi sa in dai mutum yana karatu za ga yana da razana mutum ne mai saiti a cikin al'amuransa ko magana za ka yi sai ka nutsu a karam kalla da Allah a dan yi mana faɗakarwa akan abu kaza ce to ba laifi ba laifi sai ka dan nutsu na farko ka lura su waye mutane da za ka musu faɗakarwa kun fahimce ni mata ne yaren da za ka musu daban da manyan maza ko za ka je gurin maza ne kana musu amfani da lamirin mata ko za ka je gurin mata kana musu amfani da lamirin maza yara ne matasa ne dattawa ne mutanen ƙauye ne yan birni ne ɗalibai ne yan jami'a ne ko ko samari ne cikin gari wa'azin ɗalibai yan jami'a daban wa'azin ɗalibai na cikin gari da ba yan jami'a ba daban dole sai ka zama mai lura wa'azin da zaka yi mutanen ƙauye daban da yadda zaka yi a birni daban a birni zaka saki jiki kai ta zazzaga ka faɗi duk abin da ya zo maka cikin fefi a ƙauye fa wallahi kana faɗin kalma guda ɗaya za su baje dole ka nutsu in za ka yi magana da babanka daidai ne da magana da ƙaninka in za ka yi magana da ɗanka daidai ne da mataka a ashe akwai buƙatar ta'ammuli alkalamu ka sahami zance kamar mene kamar kibiya ne mai fita dole sai ka seta bindiga da harkashi haka kawai mutum yana daukan bindiga tauru sai harba ina ce sai ya seta to haka magana ma ba a yin ta sai an seta ta kaga wannan maganganu ne masu tsada wallahi wala budda min taqwimihi bi ta'ammul qabla ar-rami baka jifa baka harbi sai ka yi ta'ammuli wai aka ce harbi ma za a fasa an dauke numfashi sun za ka harba bindiga an ka seta ka seta ba a harbi da kana ina ai kana yin wannan numfashin wani guri zai tafi lokacin da za ka sake bindigar sai ka dauke numfashi gaba daya lokacin da ka dauke numfashi ba abin da ke motsi a jikinka sai kurin ka saki wata shi to zai je buji inda kake so kaga ashe akwai ta'ammuli yawwa hatta ya kuna musiban dan in kai haka ne in ka harba din zai zama to ka dace da daidai kun fahimta qala fi usul al-fiqh ya fada cikin usul al-fiqh amma ka'idoji na malaman usul fiqh hada aslun kabir wa huwa an yakuna al-kalamu al-faqih al-munazir bi ta'ammuli babban malami munaziri wanda ya kai munazara ya fito da al'amura na ilimi a fada ya fada ai baya magana sai da ta'ammuli dole kenan yana cikin sifar malami mai da'awa ya zama yana lura wallahi sau da yawa malam mutum zai zo ya wata magana daga baya sai ce da ya sani da bai faɗi ta ba to ko magana ka sam ne in ka riga ka harba kibiya za ta dawo ne to ka riga ka faɗa ya za a yi sai dai daga baya ka zo ka gyara to kafin ka yi din sai ka yi tunani kuma an baka shawara ka ringa ɗaukar shawara dan mutum shi dai baya zama goma tara yake za ka yi ta ganin kamar kai daidai ne amma wallahi wani wanda ba kai ba sai ga cewa ba daidai kake yi ba to ka rinka daukar shawara in an gaya ma ko da wanda ya baka shawara nan bai kai ka ba to ka yi tunani ko da ba komai ka koma ka zauna ka yi tunani eh abin da wani ya faɗa fa gaskiya ne zai iya bayarwa kaza to sai ka samu najahi وقيل رأس العقل أن يكون الكلام بالتثبت والتأمل أي إياك رأس العقل إياك hankali. iyakar hankali shine mutum ya yi magana ta hanyar bincike da ta'ammuli ka yi bincike kafin ka yi magana kuma ka yi ta'ammuli tsanin ƙa'ilu usika fi nazmin kalami bi khamsatin usika fi nazmin kalami bi khamsatin in kunta lil musi shafiqi muti'a ni ina maka wasiya dangane da nazmin kalami in dai zaka tsara zance matukar za ka tsara zance ne maka wasiya bi hamsatin da abubuwa guda nawa in kunta lil musi shafiqi muti'a in dai kana yin da'a ga wanda yake ma wasiya kuma mai son ka mai tausayin ka al musi shafiq mai maka wasiya ko mai tausaya maka ma'ana in ka kasance za ka yi min da'a ni da nake so maka wasiya din usika fi nazmi al kalami khamsatin إن كنت للموسى الشفيق مطيعا لا تغفل لا تغفلا سبب الكلام ووقته والكيف والكم والمكان جميعا لا تغفلا لا تغفلا سبب الكلام ووقته والكيف والكم والمكان جميعا la tughfilan sababal kalami daya kenan kada ka gafalta abu na daya cikin abubuwa guda biyar da nake ma wasiya kada ka gafala me sababin da za ka yi magana duk zancen da za ka tsara shi ka faɗi shi ka lura da abubuwa guda biyar la tughfilan sababal la tughfilan sababal kalami me sababin zancen me yasa ma yanzu za ka yi magana ko dole ka san sababin dan sanin sababin shi zai qualifying din zancen da zaka faɗa wa waqtahu a wani lokaci zaka yi magana a bayan asuba zaka yi ta ka sani fa mutane da dan sauran bacci bacci a jikin su kuma wasu ma watakila ma ba su fito sallah ba a a bayan azhar ne to ka sani fa mutane fa suna hada hada suna kasuwa in ka je nasihar kasuwa kana musu dogon nasiha tashi da zai ba za su zauna ba saboda da sun ga abin ya dade za su rinka duba agogo saboda shagon su a'a makaranta ce kare to bayan sun tashi ne bayan sun tashi ba kasan suna sauri za su je su ci abinci wani lokaci ne dole dole mai magana ya saita lokaci a baka lokacin da ya dace da mutane kun fance ni kun fance wannan kisa idan an zo maganganu in ana so a tsara wasu abubuwa ka lura ko an gayyace ka wani wuri wurin da ba a so kai magana akwai mutanen da ba sa son ka idan ba sa so kai magana akan iya ma illa ta hanyoyi kamar haka kula da wannan ko ya gayyace ka za a biyo ta nan ko na amma mutanen ba son ka suke ba kawai dai addara ne ta sa dai an gayyato ka ko wani ne ya tsaya ma aka gayyato ka amma kuma ba a so a ji muryarka a wurin ba a so abin da zaka faɗa ya tasiri to za su yi maka illa ko su zama maka lokacin da bai dace da kai ba na daya za su iya baka lokacin da a ce kai ne na farko na farko an san cewa jama'a ba ta duba sun da ɗabi'ar mutane suna da afirka dayan kun fahimce ni ba zai zai da kurin kai maza maza maza kayi ka gama ma da yawa waɗanda ya kamata ka isar musu saƙon ma ba su zo ba kuma kai kayi ka gama ka tafi na biyu za su iya maka illa sai su ƙure maka lokacin dan shi wa'azi yana da wani abu wani lokacin wa'azi yana bukatar shimfiɗa ba wai da ka zo minti ɗaya minti biyu kawai za ka faɗa abin da za ka faɗa bane wani kafin ya fara fahimtar ka sai ka yi yawo da shi na minti goma sha biyar tukunna ka buga shi a tarihi ka ji ko ka ɗauki tarihi ka kawo ka ta ba shi labarin kistoshi ka jawo shi ya nufi ka fahimce ni to sai ka ɗauko kuma abin da kake so sai ka fara shigarwa to wannan kistar da wannan tarihin ba za ka iya ba da shi a minti biyu ko minti uku ba saboda an nuna masa kana da matsala kai kuma an nuna masa kai mai jin annabi ne to dole kafin kai masa magana sai ka masa magana da za ka yi masa shimfiɗa ka fara ɗaukan hankalinsa don da baya sauraron ka in ka ɗauki hankalinsa da wannan tarihi saboda ne na sa nashi tarihi an gina ɗabi'ar ɗan adam da son tarihi da son kissa kuma ko da ba tarihin aka baka ba in dai ka kware da wa'azi za ka iya yi kana zuwa za ka ɗauki wata magana kullum ta annabi sai ka ɗan saki hanya ba su lura ba za su gane ba ka tafi ka ce tafiya ka ce zuwa kana jiya kana jiya suna bin ka kowa za ga ya nutsu to a lokacin sai ka ce jama'a bari mu ajiye wannan sai ka ɗauko gabar magana za ka dasa ta sai ka zuba to in sun san kana da wannan fasaha za ka yarda za su yi maka illa sai su ba ku gaje wani lokaci a ƙarfin Allah ya yi cewa dai lokaci ya riga ya kure a hakuri za mu ba ka ɗan minti biyu da Allah sai a ɗan taƙaita ana yi ana sai a taƙaita to za ka ce sabi za ka ka tafi muƙaddimar kan wata ƙila ba sai can minti biyu ta kun ce sai minti biyu to dole ɗalibin ilimi ko malami ya lura da wannan sai kai kokari a sama ma lokacin da ya dace wani a lokacin an baka lokacin da ba zai ishe ka ba gwanda ma ka hakura kai ka ce a ba komai kai wanda a faɗa cewa ka zo mutane sa kishiriyar zancen ka a haɗuwa wani wurin ba sai ya ka wani gura yanzu an ba wani malamin abu ya ce ka ji ana ya yi faɗan da ku lura ba a kan wani ya zo ka ɗan muna mana minti biyu amma sai ka ji ana cewa ya yi faɗan wannan masoya ke na wurin wishes sun sa akwai sako ne ya faɗa wato mu ahlu suna da muke da'awa bai kamata mu manta da wannan abubuwan ba wato ana mana illa da yawa akan abubuwa wallahi za ga wuri munasaba ita fadakarwa kalmar dama ce za a iya tara ma manyan mutane wani taro na manyan mutane kuma an zai ci kada kai kalma a wurin to nan ne ka samu magana mai kyau da za ka da cikin jinsu sosai ya shiga amma nan Muhammad kun baka samu lokaci za su iya baka lokacin da kowa ya gaza ba da wani kowane babban ma iya sukin sa ba fita yake ba sai wannan ya ya fita sai wannan ana sauri ana zama a lokaci an riga ya kure kowa yana su shiryawa sai ka gana cewa to jama'a dai mun kusan ma mun kammala dai kawai dai alhamdulillah an dai kammala ma sauran malam wanda zan ba shi dan minti biyu ko kalas kana yi ana masu buga babura suna buga fafahu fafahu wannan yana kalas sun kammala sun kammala da kai dukka lura da wannan kana zo a maka sakiyar da babu menene ake cewa ya wato ka lura da lokaci wal kaifa yaya za ka yi zancen wal kamma iya adadin maganar da za ka ta auna ta idan kana ta habiri ko a gida ko lakta za ka yi ko karatu za ka yi a cikin littafi za ka iya ware lokacin da za ka yi kawai in zai zan yi magana da kan matsaloli kaza shine amfanin rubutawa babu lakcin da ta fi daɗi ko abin da fi daɗi ko abin da fi daɗi wanda ka rubuta shi don kayi wa kanka birki saboda idan malami yana da yawan magana in dai bai yi wa kansa kaidi da rubutu wato zai je ya ya ta tsawaita bayanai a wani wuri kuma abin da yake so ya faɗa bai gama faɗansa ba to dole sai ka samu alkam yawan iya abin da zaka faɗa kuma ka ƙayyade shi na hudu kenan ko ko wal makana sannan wurin wa'azin da ka je kai a makaranta ta allo ko islamiyya daban wanda za ka yi ka je a yi an gayyace ka a wata lokacin gamman za a wani taro daban wanda za ka je fada za ka yi wani wa'azi daban an gayyace wani sarki za ka je rufe tafsirin za ka je rufe karatun alkur'ani ko sabon qur'ani daban ko ina dai dole kowane malami ko kowane ɗalibi ne zance ya san a wani wuri zai shi ne wani makan da shi ne suke cewa likulli makanin makan likulli makanin makalin kowane wuri da inda abin da ya dace yawa a wajen da za ka yi a mahauta ba shi ne za ka yi a ainihin wato gidan giya ba wal makana jami'a ka kula da waɗannan abubuwan guda guda biyar to Allah ya ba mu tawfiki kuma Allah ya ba mu dacewa